الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a cikin wannan dare na asabar juma'a daren asabar daren sha shida ga watan goma watan shawwal ijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 1447 ci gaba da gudanar da dauran mu ta littafin aqidatu salafi wa ashabil hadith ta al'allama abu uthman as-sabuni rahimahullah wannan shine zama na takwas zamu tashi mas'ala ta karatu na takwas kai a zama na shida kenan ko zama na biyar zama na biyar karatu na takwas mas'ala ta goma sha tara malam yace mashi'atullah ganin daman Allah akwai al'irada akwai almashi'a wanda dukansu suna cikin matsalolin da suka shafi alkada'u wal qadar abinda ya shafi kaddara da gudanarwar Allah subhanahu wata'ala a cikin halittansa قال يتي وكذلك من مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها yana cikin mazhaba ta ahalus sunnati wal jama'a cewa Allah subhanahu wata'ala shike nufar dukkanin ayyuka da bayi suke aikatawa na alkhairi ne ko na shari sai da ganin daman shi wannan aiki yake tabbata wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin lam yu'min ahadun bihi illa bi mashi'atihi wa lam yakfur ahadun illa bi mashi'atihi wa law sha'a la ja'ala an-nasa ummatan wahida wanda kaga yayi imani da Allah Allah ne ya ga dama wanda kaga ya kafirce ma Allah Allah ne ya ga dama da Allah ya ga dama su fir'auna da sahabbai ne amma yayi su bakakin arna walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a karshen ayar yace afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin yace da Allah ya ga dama ubangijinka da dukkanin waɗanda suke saman ƙasa sun yi imani walau sha'a Allah yu'sa ma khalaqa iblisa da Allah ya ga damar kar a saba mushi da bi halicci ma iblisu da shedan din gaba daya wanda yake tukulluma sharri da ba a yi shi ba fa kufrul kafirina wa imanul mu'minina wa ilhadul mulhidina wa tauhidul muwahhidina wa ta'atul muqta'atul muti'ina wa ma'siyatul 'asina kulluha bi qada'ihi subhanahu wa ta'ala wa qadarihi wa iradatihi wa mashi'atihi nan da an ɗan rage ƙaran ya ɗan yawa ko alausain kafircin kafirai imanin muminai kangarewar kangararru almulhidun kalan masu cewa su babu Allah ma da masu cewa ba su da addini duka wannan ilhadi ne yanzu dai kamar bayi na'am daka ilhadin mulhidai tauhidin masu tauhidi biyayyan masu biyayya zunubin masu zunubi dukkansu da hukuntawar Allah subhanahu ta'ala ne da kaddara shi da ganin daman shi da nufin shi arada kulla zalika wa sha'ahu wa qadahu Allah yayi nufin dukkan hakan kuma ya ga damar shi ya hukunta shi da hukuncin Allah ne to sai dai hikimar Allah ta kaddara wannan ya zama na kware wannan ya zama na banza wa yarda al-iman wa ta'a wa yasqatu al-kufra wal ma'siya Allah yana yarda da imani da biyayya yana kin kafirci da saban Allah wala yardaha bai yarda da saban Allah ba bai yarda da kafirci ba قال الله عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنكم in kuka kafirce to fa Allah ya wadatu daga gare ku bai dan bai bukatar komai gurin ku wala yarda li ibadihi al-kufr kuma bai yarje ma bayinsa yin kafirci ba wa in tashkuru yardahu lakum idan kuka gode ma Allah ta'ala Allah zai yarda da wannan godiyar daga gare ku wanda ko in ya yarda da aikin ka zai baka lada mas'ala ta 20 awaqibul ibadi mubhama karshen al'amuran bayi a rufe yake baka san da me za a ci aikin ka zai cika ba ban san da ya aiki na zai cika ba ba wanda ya san yaya za ta kaya a ƙarshen lamarinsa nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi la adari wa ana rasulullahi ma za yufa'alu bi ce duk da ni manzan Allah ne amma ban sanya za a yi da ni ba malamai suna cewa wannan kafin saukar li yaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ke wa ya'taqidu wa yashhadu ashabul hadithi anna awaqib al ibad mubhamatun la yadri ahadun bima yuhtamu lahu wa la yahkumuna li wahidin bi 'aynihi annahu min ahli al jannati wa la yahkumuna 'ala ahadin bi 'aynihi annahu min ahli an nar ahli sunna wal jama'a ashabul hadith suna kudircewa kuma suna shaidawa cewa ƙarshen al'amuran bayi a rufe yake ba wanda ya sanya za a cika mai lamarinsa ba sa hukunci ga wani shi kadai wato su ayyana wani shi kadai din shi su cewa na dan aljanna ne ko su ma wani hukunci da cewa shi kadai din shi dan wuta ne li anna zalika mughayyabun anhu dan hakan an boye a gare su basu sani ba la ya'rifuna ala ma yamutu alaihi al-insanu a'ala islamin am ala kufur ba su sani ba mutum akan me zai rasu a musulunci zai mutu ko akan kafirci walidhalika yaquluna inna mu'minuna insha Allah ay min almu'minina alladhina yuhtamu lahum bi khairin insha Allah haka histe mu mu'minine insha Allah mas'alar al-istithna'u fil iman wajib naka tambaye ka kai mu'mini ne sai ka ce insha Allah insha Allah ana mu'min ba bana cewa ni mu'mini ne sau da abu ne da ya shafi gaibu baka sani ba in a yanzu kai muminin ne zaka cika da imani ko kuwa walantana mas'ala ta imani Allah ne ya santa qalat al-a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhul al-iman fi qulubikum daka man na iya cewa ni musulmi ne bal wajibi ne ce ni musulmi ne amma ni mumini ne sai na yi istithna'i istithna shine fadin insha Allah sai ka ce insha Allah kai mumini mas'ala ta 21 ash-shahadatu ala man mata ala shay'in yin shaida akan wanda ya mutu akan wani abu tunda mu kaga da zahiri muke hukunci wa yashhaduna liman mata ala al-islam anna aqibatahu al-jannatu janna fa innal ladhina sabaqa al-qada'u alaihim min Allah annahum yu'adhabuna bin-nari muddatan li dhunubihim allati iktasabuha ولم يتوبوا منها فإنهم يردون أخيرا إلى الجنة ahlus sunna suna ba da shaidar cewa duk wanda ya mutu akan musulunci ƙarshen lamarin shi dai aljanna ne ko da ya biya ta wuta wala ya ce domin waɗanda hukuncin Allah subhanahu wata'ala ya gabata a kansu cewa za a azabtar da su a cikin wuta tsawon lokaci saboda zunuban da suka aikata ba su tuba daga gare su ba wata rana dai za a maida su aljanna wala ya baka ahadun minan nari minal muslimina fadlan min Allah wa minna ba wani daga cikin musulmai da zai dawwama a wuta saboda falalar Allah subhanahu ta'ala da kyauta da baiwarsa wa man mata wal iyadu billahi ala al-kufri fa maradduhu ila an-nari la yanju minha wa la yakunu li maqamihi fiha muntaha duk wanda ya mutu a kan kafirci Allah ka tsare mu to wannan shi fa makomar shi wuta ne ba zai taba kukuta daga gare ta ba ba wanda ya san zaman da zai yi a cikin wuta yaushe ne karshen sa ina fata an gane kamar yadda duk wanda ya mutu da imani zai dawama aljanna to haka duk wanda ya mutu da kafirci zai dawama a wuta to sai dai akwai wani mataki da mumini ke iya shiga in Allah bai ga damar yi mai rahama ba shine ya kasance yana da zunubai waɗanda suka rinjayi ayyukan shi na kirki in Allah bai gafarta mai ba za a kai shi wuta a ƙona shi gwargwadon lokacin da Allah ya ga dama sai a fito da shi a kai shi aljanna amma dai duk wanda yake da imani daidai da ƙwayar zarra ba zai dawwama a wuta ba wannan ita ce aqidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mas'ala ta 22 al-mubashsharuna bil janna bayan da za a yi aizancen aqida ba a tattauna mas'ala ta girmama sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da falalarsu so da su daga ka cire wato ainihin generation na annabawa to dole sai sahabbai ba wanda ya kai su daraja a gurin Allah subhanahu ta'ala bayan annabawa malam ya ce fa'amman lazina shahida lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min ashabihi bi a ayanihim bi annahum min ahlil janna waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da shaidar ɗaiɗaikun cikinsu bi a ayan cewa su ‘yan aljanna ne fa inna ashabal hadithi ya shahaduna lahum bi dhalika tasdiqan minhum lir rasuli sallallahu alaihi wa sallama fi ma zakarahu wa wa'adahu lahu to ahlus sunna ashabul hadisi suna shaida musu wannan matsayin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi musu tabbacin albushiri da shi cikin abin da annabi ya ambata ya musu alkawari da shi fa innahu sallallahu alaihi wasallam lam yashhad lahum biha illa ba'da an arafa dhalika wallahu ta'ala atla'a rasulahu ala ma sha'a min ghaibi domin annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya san cewa su yan aljannan ne bayan Allah ya sanar da shi hakan ne sannan ya faɗa domin ba abin da yake faɗa na gaibu sai abin da Allah ya sanar da shi وبيان ذلك في قوله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول Allah shi ne masanin gaibu fala yuzhiru ala ghaibihi ahada baya sanar da gaibun shiga wani mutum ko wata halitta illa man irtada min rasulin sai dai wanda ya zaba ya yarda da shi daga cikin manzanni shine yace fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada to sai ya sanar da su iya abin da zai kare su ya tabbatar da gaskiyar manzancinsu daga cikin ilimin gaibu وقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة من أصحابه بالجنة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين waɗannan hadisai ne ingantattu musamman hadisi na safina da sauransu da suka tabbatar da cewa wa'innan 'yan aljanna za ka iya shiga kasuwa ka faɗa da babban murya ka yi rantsuwa da dukkan rantsuwar da mumini yake yi cewa su saiduna abubakar da umar da uthman da ali da sauran tatimmatul ashara cewa 'yan aljanna ne hadisai ne tabbatattu cikin musnad al-imami ahmad sunan tirmidhi musnad na abu ya'ala da ainihin wato sauran littattafai na aqida kamar yanda ibnu abi asim cikin as-sunna ya fitar da shi da wasu daga cikin malamai rahimahumullah bal yace wa kadhalika qala li thabit ibn qais ibn shimas hakan nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ma wa thabit ibn qais ibn shimas wanda ya kasance jaharawi saut yana da sauti mai girma muryar shi babba ce to lokacin da Allah ya saukar da ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun aka ce mutun yana daga sauti sama da na annabi sallallahu alaihi wasallam aikin shi zai baci thabit ibn qais ibn shimas sai ya kulla kanshi a gida yayin ta kuka yace ya shiga uku ya lalace annabi kwana biyu bai ganshi ba sai ya ce aje a tambayo ya abinci ko wani lamari yake ci aka je sai aka tadda shi cikin damuwa dan aikin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya same shi yace annabi yana bincike me yasa ba a ganin ka yace ai saboda na shiga uku shikenan aiki na ya baci na zama dan wuta yazo ya ga ma annabi sallallahu alaihi annabi yace la bal huwa min ahli aljanna yace a shi dan aljanna ne so da shi ai ba da nufin raini yake yin hakan ba haka muryar shi take to shine sai annabi sallallahu alaihi yace mai anta min ahli aljanna kai kana cikin yan aljanna hadisin shi yana cikin bukhari da muslim hadisin anas dan malik qala anas ibn malik radiyallahu anhu falaqad kana yamshi baina azhurina wa nahnu naqulu innahu fil janna wa min ahli al janna anas yace gashi yana tafiya a cikin mu amma muna cewa wani yana aljanna dan aljanna saboda me gasgata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya faɗa akan talha ko man sarrahu an yanzura ila shahidin yamshi ala wajhi al-ardi falyanzur ila talha ibn ubaidillah ba ka zama mumini sai ka gazgata abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa fiye da gazgata duk wata halitta domin tasdiquhu fi ma akhbara mas'ala ta 23 afdalus sahabati wa khilafatuhu waye yafi falala cikin sahab dukkan su suna da falala amma akwai wanda sun fi wasu daraja a tsakaninsu hatta annabawa Allah ya fifita tsakaninsu wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina ala ba'din wa ataina dawuda zabura an gane ko to hakan nan su ma manzanni wa yashhaduna wa ya'taqiduna anna afdala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr thumma Umar thumma Uthman thumma Uthman thumma Ali wannan shine abinda ijma'in sahabbai ya kullu akan shi akhira cewa kama kanu fil khilafati murattabin kadhalika kanu fil fadli murattabin yanda kaga an jero su a gurin shugabanci Abubakar sa'an nan Umar sa'an nan Uthman sa'an nan Ali haka suke daraja su a gurin Allah yan shi'a su ne suka saba da khawarij da wasu daga cikin halakaku amma ahli sunna wal jama'a duka sun haɗu akan cewa shi falalar abubakar da umar ma da cewa sun fi kowace halitta bayan annabawa ba wanda ya saba sai wanda ba musulmi ba tsakanin abubakar da umar cewa daga abubakar sai umar kafin wani sahabi wannan duk wanda ya saba ba ma musulmi ba saboda hadisan da suka tabbatar da haka sun kai haddi na mutawatir shi ko ƙaryata hadisi mutawatiri kafirci ne daga abubakar da alƙahbani rahimahullahu yana faɗin falalashi ya ce a'ani ababakar lazi lam yakhtalif min shar'ina fi fadlihi rajulan da yana zancen waɗanda suke su suka fi falala cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kazaka afdalu sahbihi umarani yace rajulani qad khuliqa li nasri nabiyyina bidami wa nafsi dhanika rajulani فهما اللذان تظاهرا لنبينا في نصره وهما له سهران بنتاهما أسنا نساء نبينا يا حبذا الأبوان والبنتان ƙarshe cikin dukkanin yana yabansa su biyu ne abubakar da umar sai kuma ya zo ya ware abubakar shi kadai a alahuma a tuƙahuma a ƙshahuma a wufahuma fil wazni war rujahani siddiqu ahmada sahibul ghari alladhi huwa fil magharati wan nabiyyu ithnani sai ce a'ni ababakr alladhi lam yakhtalif min shar'ina fi fadlihi rajulan sai ina nufin abubakar wanda a shari'an mu dai ta musulunci sai dai wata shari'a ta ibnu saba amma shari'ar musuluncin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita babu mutum biyu da suka taba gardama akan wai Abubakar ya fi falala ko kuma wani ne ba Abubakar a cikin sahabba to saboda haka waɗannan bayin Allah Abubakar Umar Uthman Sayyiduna Ali da Sayyiduna da wa'annan dukkan su sadan mu ne dukkanin su sune waɗanda suka kasance fiyayyu cikin sahabbansu وأنهم هم الخلفاء الراشدون الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خلافتهم بقوله فيما رواه سعيد بن جمهان عن سفينة waɗannan su ne wanda annabi sallama ya faɗi khalifancinsu su ne alkhulafa'ur rashidun wanda annabi ya faɗa a hadisin safina maula rasulillahi sallallahu alaihi wasallama cewa alkhilafatu ba'di 30 sana khalifanci a baya na shekara 30 wannan hadisi na safina hadisi ne hasan yana cikin musnadul imami ahmad sunan abu dawud da tirmidhi da ainihin wasu daga cikin malamai na aqida al-allamatul albani ya hassana shi cikin sahiha al-sheikh muqbil al-wadi'i rahimahullah ya inganta shi cikin as-sahih al-musnad thumma qala amsik sa'annan sai wato ainihin yace ka rike irga shi safina yake gaya ma ɗalibansa yana gaya masu sa'idu ibn jumhan yana cikin manyan tabi'ai yace ka irga shine ma'anar amsik kama wato irga ka gani tunda an ce khalifanci shekara 70 amsaka amsik khilafatu abubakar sanatayn ce khalifancin abubakar shekara biyu yayi wa umar wa ashra umar yayi shekara goma muna da nawa sha biyu wa uthmanu thintai ashar tintai ashara Uthman yana da sha biyu ga sha biyu ga sha biyu ishirin da hudu wa aliyun sitta aliyu ya yi shekara shida ishirin da hudu ga shida talatin kuma shi kenan wa ba'adan qida'i ayyamihim adal amru ilal mulki al'adud bayan gushewar shekarun khalifancinsu sai al'amarin jagoranci wato ainihin ya koma zuwa ga mulki da aka sani wanda zalunci ke shiga cikinsa wanda zalunci ke shiga cikinsa asali abinda ake nufi da al'adud daga adda ya addu ne adda ya uddu addan cizo kenan wato ana dan matsamawa talakawa duk wanda zai yi khalifanci bayan al-khulafa'ur rashidun koda mutumin kirki ne kamar su muawiya koda mutumin kirki ne kamar su umar ibn abdul aziz sai an samu gazawa ba irin jagorancin waɗancan na fata an gane wani alama akhbara anhu rasulu sallallahu alaihi wasallam bisa yadda annabi sallama ya bada labari wa yuthbitu ashabul hadithi khilafata abi bakr radiyallahu anhu ba'da wafati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi ikhtiyari sahabati wa ittifaqihim alaihi ahlus sunna ahlul hadith suna tabbatar da khalifancin sayyiduna abubakar radiyallahu anhu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne bi ikhtiyari sahaba ta hanyar zabi na sahabbai sahabbai ne suka zabi sayyiduna abubakar ya kasance khalifansu ikhtiyari sahabati wattifaqihim alai da kuma ittifaqi na sahabbai akan haka abinda zaka ji ana rawajawa na cewa su sayyidina ali basu mubaya'a ba da sauransu wannan duka tazo mu ji ta sayyidina ali yana cikin waɗanda suka fara nuna mawa sayyidina abubakar goyen baya har an neme shi da ya fito ya yayi tawaye yace a ba dan ya cancanta ba da ba mu zabe shi a matsayin shugaba kaga ya nuna cewa kenan da bai'a shi sayyiduna abubakar ya zama shugaba wa qawluhum qatiba aw wa qawlihim qatibatan radiyahu rasulullah sallallahu alaihi wa sallama lidinina faradinahu lidunyana dukkan sahabbai suka ce fa sayyiduna abubakar dinnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yarda ya jagorance mu cikin addinin mu dan me ba za mu yarda ya jagorance mu cikin duniyar mu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi khalifa ya bashi khalifanci na sallah annabi bai da lafiya yace umuru ababakrin falyusalli bin nas har na na aisha tace inna ababakr rajulun raqiq in ya tsaya a gurinka idza qama maqamaka lam yusmi'i an-nas min al-buka annabi yace muru ababakrin falyusalli bin nas akai haka haso na aisha ta tura hafsa cewa alallashi annabi mana umar ya je ya ba da sallah mata ma hafsa haka ne don hafsa ta gane da babanta da nata baban da bambanci ta ce daman na san ba zan tadda alheri daga gare ki ba annabi ya ce inna kunna sawahibu yusuf ku dai mata sharrin ku yana nan kuka kai yusuf gidan yari to karshe wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji umar yana yayi kabbara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bakhin bakhin ya'ba Allahu wa rasuluhu wal mu'minuna illa Abu Bakr yace ina ina Allah bai yadda ba nabi bai yadda ba mu'mine ba su yadda wani ya jagorancin sallah ba a ranar sai sayyidina Abu Bakr hadisin yana cikin Bukhari to suka ce wanda annabi ya yadda da shi ya jamu a sallah addini wanda ita ce azamul ibadatil badaniyya al arkaniyya dan me ba za mu yadda ya jagoranci al'amarin rayuwar mu kaga kenan dukkan su sun yadda yani annahu istakhlafahu fi iqamati salawati al-mafruḍati bin-nasi ayyama maradihi wa hiya ad-din faradinahu khalifatan lir-rasul sallallahu alaihi wasallam alaina fi umuri dunyana wadih wa qawluhum qaddamaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam faman dhal ladhi yu'akhiruk haka suke ce masa sayyidina abubakar annabi ya ya tura ka gaba waye isa ya maido ka baya wannan ma bin nass yazo daga sayyidina ali radiyallahu anhu wa arda qauli ne na sayyidina ali da ya tabbata daga gare shi ka karanta fadailus sahaba na al-imam ahmad da ibnu asakir cikin tarihu dimashq wa aradu annahu sallallahu alaihi wa sallam qaddamaka fi salati bina ayyama maradihi fa sallaina wara'aka bi amrihi faman dhal ladhi yu'akhiruka ba'da taqdimihi iyyaka وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في شأن أبي بكر في حال حياته بما يبين للصحابة أنه أحق الناس بالخلافة بعده فلذلك اتفقوا عليه واجتمعوا فانتفعوا بمكانه wato a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wasu abubuwa da annabi ya dinga ishara cewa wannan bawan Allah shi ya cancanta ya zauna a kujera ta bayan wafati ina daga ciki abinda malamai suke irgawa ai kaga akwai matar da ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ki je ki dawo ta ce idan ban tarda ka ba fa alai suka ce ta'anil maut in na dawo baka raye fa sai ce to ki je gurin abubakar inan ya san da cewa abubakar shine zai khalifance daga khilafa ta sayyiduna abubakar idan aka kalli zahirin abin da ammatun nasi suka sani sai a ce ta ginu ne akan al-ittifaq wal ikhtiyar amma khilafa ta sayyiduna abubakar bil ahaq ta kasance nassi cikin bukhari annabi sallama yayi yunkurin yayi rubutu yace ku kawo min takarda yace inni akhafu an yatamanna mutamannin ina tsoron kar wani mai buri ya zo yayi buri cewa shi zai hau wannan kujeran nan ma yace wa ya'ba Allahu wa rasuluhu wal mu'minuna illa ababakr haka nasi ce wartafa'u bihi wa azzu wa alau bi sababihi haka sahabbai suka samu daukaka suka samu izza saboda khalifanci na sayyiduna abubakarin radiyallahu anhu wa arda assalamu alaikum wa rahmatullahi karamakumullah barakallahu fikum masha Allah sharafakum na'am na'am sai yake cewa hatta qala abu hurairah radiyallahu anhu wallahi alladhi la ilaha illa hu laula anna ababakrin istukhlifa lama ubida Allah wallahi ba dan an khalifantar da sayyiduna abubakar ba da ba a ci gaba da bautar Allah ba wato wannan ya kawo shi a matsayin sababi da Allah ta'ala ya sanya na kafuwar addininsa an fahimci wannan ko kamar yadda Allah ya ce walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa biy'un wa salawatun wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi kathira ba lauta shaydan bace da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna law taftahu amala shaytan wannan ana magana kan sababi ne da Allah subhanahu wata'ala ya sa kuma ba a iya ture shi domin harfin limtina'i limtina'i domin ashartu bai tabbata ba wato alwujudu ba zai tabbata tun da dai to abubakar ɗan ayya ya yi khalifancin to kenan dai addinin ya tsayu Allah ya kaddara ya tsara cewa da sababin istiqama shi ce addinin zai tsaye ku duba lokacin da ahalun ridda suka yi bore mutanen wato ainihin ta'if da sauran ƙasashe da sauran yankuna da lunguna da ke kusa da makka da madina kusan sai da ya rage daga makka da madina ne kadai suka zauna akan musulunci bayan da sahabbai ba su yi ba cewa ba'athu usaman nan da annabi sallallahu alaihi wasiya kar su tafi saboda makka ta samu izza madina ta samu izza da su nabi sunna abubakar ya ce wallahi ba zan mai da rundunar da annabi sallallahu alaihi ya fidda ta ba ko da ni kadai zan rage ko da ganyen ko da reshen dabino ne ce sai na yaƙi ahalun ridda din daga ƙarshe ahalun ridda da kansu suka dinga wasu suna tuba wasu suna tserewa wasu suna kar saboda shi mansurun bi nusratillahi azza wa jal malam yake cewa walamma qila lahu mah ya aba huraira lokacin da aka ce ma abu huraira dakata ma taqul wace kalan magana kake haka magabata sun saba duk maganar da aka yi sai an kafa mata hujja sahabi zai yi magana a ce mai dalilinka sai ce kama bi hujjati sihhati qawlihi sai abu huraira ya kawo hujjar da ke tabbatar da ingancin maganar shi fa saddaquhu fihi wa aqarru bihi suka gazgata shi suka tabbatar da wannan maganar da ya faɗa duk da wannan athar athar ne wanda yake da'ifun jiddan cewa abu huraira ya ce laula anna ababakarin istukhlifa lama ubida Allah hadisi ne ko mu ce athar ne da'ifun jiddan ibn asyuti yayi azwu din shi zuwa ga shi al-imam sabuni a cikin littafin shi na al-mi'atayn ibn asakir ya fitar a tarihu dimashq a cikin isnadin shi akwai abbad ibn kathir al-thaqafi al-basri wanda yake muttaham matruk ne kamar yadda an-nasa'i ya ambata البخاري يتي تركوا مثل هذا ضعفه شديد فلا حجة فيه ثم خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه باستخلاف أبي بكر رضي الله عنه إياه واتفاق الصحابة عليه بعده وإنجاز الله سبحانه بمكانه في إعلاء الإسلام وإعظام شأنه ووعده شأنه ووعده خليفة عمر شيكما istikhlafi ne sayyiduna abubakar yayi wasiya cewa a nada umar ya kasance khalifa sannan kuma dukkan musulmi suka amince kuma mun ce nassi yayi ishara zuwa ga khilafar su duka domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ainihin wato ba da labarin mafarkin da yayi cewa ya ga yana jan ruwa a wata rijiya da ya gama sai ya ba abubakar ya ce cikin jan nashi sai aka samu rauni sa'annan sai Umar ya ansa sai annabi ya ce falam ara abqariyan mithla ban taba ganin barde jarimi irinsa mai baiwa ba to kaga malamai suka fassara da khalifanci tunda shi sai na Abubakar bai jima ba shekara biyu ne shine raunin da ake ne ba wai gazawa yayi cikin jagorancin shi ba ai cikin khalifancin Abubakar ne Umar ya ƙara gane cewa wannan bi a hankalin na sayyiduna Abubakar ba na tsoro ne ko na kasawa ba dan da kanshi yake ce mai ya khalifata rasulillah laqad at'abta man ba'daka duk wanda zai biyo bayan ka in yace sai yayi irin abin da kai sai ya sha da kyar ثم خلافة عثمان رضي الله عنه بإجماع أهل الشورى وإجماع الأصحاب كافة ورضاهم به حتى جعل الأمر, جعل الأمر إليه shi ma Uthman ijma'in ahlul shura ne waɗanda su ne ahlul halli wal aqd da sayyiduna Umar ya zaba mutun shidan sannan da ijma'in sahabbai gabaki daya da yardar su na yan gaba gaba kuma su sayyiduna Ali din thumma khilafatu Ali radiyallahu anhu bai'atu sahabati iyyahu hina arafahu wa ra'ahu kullun minhum radiyallahu anhu ahaqqul khilafa wa awlahum fi dhalika al waqt bil khilafa shi ma dukkanin sahabbai suka lura cewa sayyiduna aliyu shi ya fi cancanta shi ya fi dacewa a wannan lokacin ya zama shugaba walam yastajizu isyanahu wa khilafahu ba su halatta wani ya saba mai ko ya ainihin wato yi fito na fito da shi ba فكان هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين الذين نصر الله بهم الدين وقهر وقصر بمكانهم الملحدين waɗannan su ne khalifofi guda hudu wanda Allah ya taimaki addini da su kuma ya rusa ya ruguza wato da matsayinsu ya ruguza mulhidin waɗanda suke kangararru masu fito na fito da shari'a alƙasuru da alghalabatu da alƙaharu duk bainahuma yani attaqaru وقوى بمكانهم الإسلام ورفع في أيامهم للحق الأعلام ونور بضيائهم ونورهم وبهائهم الظلام الله سبحانه وتعالى يدقى wato sha'anin gaskiya a wannan lokacin nasu ya haskaka da haskensu ya ainihin wato da kwarjininsu ya haskaka duhu na zalunci da kafurci wa haƙaƙa bi khilafatihim wa'adahu as-sabiqa في قوله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم Allah ya cika wannan alkawarin na cewa Allah ya yi alkawari ga waɗanda suka yi imani daga cikinku suka yi aiki na ƙwarai wallahi da sannu zai ba su jagoranci a saman ƙasa kamar yadda ya ba da jagoranci ga waɗanda suka gabace su wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum kuma da sannu zai tabbatar musu addinin su da ya zaba ya yarda ya yarda musu da shi wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna kuma da sannu zai sauya ya musanya musu bayan tsoron da suke ciki su shiga cikin aminci wa fi qawlihi walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum kaga Allah ya bayyana cewa haka ne sahabban annabi sun kasance sallallahu alaihi wasallam suna tsanantawa kafirai a gurin yaki suna tausayin junansu ila qawlihi ka zar'in akhraja shata'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihim al-kuffar suka kasance kamar wata shuka ce wadda zangarniyarta ta fito ta karfafi shukar yayi karfi yayi daidaita akan ainihin wato ya daidaita akan tushen shi wa ala suqihi ya daidaita akan zangarniyarsa yu'jibu zurra'a yana faranta wa manoma rai yana burge su li yaghidha bihimul kuffar dan kafirai su ji haushin su wato Allah ya ba sahabbai karfi da rinjaye a ban kasa dan kafirai su ji haushin su wannan yasa al-Imam Malik yace duk wanda ya ji haushin sahabi kafiri wannan magana Ibn Kathir al-Qurtubi da wasu daga cikin malaman tafsiri da dama sun kawo ta cikin tafsiransu istihsanan laha faman ahabbahum wa tawallahum wa da'a lahum wa ra'a haqqahum wa arafa fadlahum faza fil faizin wa min wa man abghadahum wa sabbahum wa nasabahum ila ma nasabahum ila ma tansibuhum ilayhi ar-rafidatu wal khawarij la'anahumullah duk wanda ya so sahabbai ya jibunce su yayi musu addu'a ta kwarai ya kiyaye haƙƙin su ya san da falalarsu da darajar su zai rabauta ya zama cikin bayi masu shiga cikin falalar Allah wanda ya ƙi su ya zage su ya jingina musu kalmomi da sifofin da 'yan shi'a da khawarijawa ke jingina musu wannan ya zama tsinanne daga cikin waɗanda Allah ya tsine musu albarka musan shi'a suna jingina masu habban annabi sallallahu alaihi sallama kalmomi masu munin da arne ma bai dace ka jingina mushi shi ba cikin wannan ƙaton littafin nasu na almajlisi biharul anwar ya kawo su ta albara alwala'u walbara daga cikin bara'a su ya ce dole ne sai kayi bara'a daga wasu gumaka guda biyu suna kiransu jibta quraish ko jibtai quraish shine abubakar wa umar mu a gurinmu su ne shaikha as-sahaba ko to su a gurinsu su ne gumaka na quraishawa sun kira su gumaka na quraishawa sun ambace su cewa su ne sharrul khalqi wal khaliqa suka hada da matan annabi sallallahu alaihi wasallam na Aisha da Hafsa suka hada da Uthman da Muawiya suka hada da ainihin Hindu bintu Utba mahaifiyar Muawiya tun takwas suka ce waɗannan dole ka kiso ka tsane su ka bauta ma Allah da tsine musu albarka da la'antas su kaga sahabbai duk abinda ka faɗa a kansu to combating abin yake ya dawo kanka in ka la'ance su kai ne la'ananne duk wanda ya kafurta su shine kafiri duk wanda ya zage su shine abin zagi amma su ababan yabo ne Allah ya kara musu falala faqad halaka fil halikin wannan ya halaka cikin waɗanda suke halakakku saboda me qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashabi faman sabbahum fa alaihi la'natullah kar ku zage sahabbaina duk wanda ya zage su tsinuwar Allah ta haukan shi hadisin na da rauni amma yana da shawahid masu karfafa shi ya zo da lafazin la tasubbu ashabi fa wallazi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa wannan tabbatacce ne cikin sahih وقال من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن سبهم فعليه لعنة الله wanda ya so su saboda sona ya so su wanda ya ƙi su saboda yana ƙina ne ya ƙi su duk wanda ya cutar da su ya cutar da ni inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan riwaya duk wanda ya zage su tsinuwar Allah subhanahu wataala ta haukan shi sai dai wannan isnadin da wannan lafazin bai tabbata ba yana da rauni a cikin isnadin sa wato ainihin akwai akwai Abdurrahman ibn Ziyad wanda ibn Ma'in yace la a'rifu kana fihi naw'iyatul jahala al-Bukhari yace fihi nazar wanda da'af ne shadid amma dai ma'anar cewa faman ahabbahum fa bihubbi ahabbahum ma'anar ta tabbata baka da wata alaka ko wata rabita tsakaninka da sahabbai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya hada mu da sahabbai sai annabi in kaga kana son su san annabi ya ja kaso su saboda ka lura da yanda suka girmama shi yanda suka yi koyi da sunna shi yanda shi da kanshi yake umarni da aibiyayya gare su don kaga kana kin sahabbai ba raba ɗayan biyu munafunci ne kawai kana jin haushin taimakon da suka ba annabi a badar da uhudu da hunain da khandak da wane ne amma an ba wannan ba tunda dai ba ba kai zamani da su ba ba su rikici da mahaifinka ba balle ka ce adawar ta gado ce da katsanin sahabbai sai dai in iyayen gidan mutum su ibnu ibnu saba ko da iyayen gidan mutum irin su abdullahi ibn ubay ibn salul ne yake taya taya mu fada amma baka da dalilin da zai sa ka ki sahabi sai ilhadi a cikin addini Allah ka kare mu mas'ala ta 24 as-salatu khalfa al-imam al-barr wal fajir yin sallah a bayan shugaba na kwarai ne ko na banza wal jihadu ma'ahuma da yin jihadi tare da su shi shugaba koya yake koya yake dole ne ka rungumi kaddara ka ci gaba da addu'a Allah ta'ala ya shiryatar da shi ya datar da shi amma ba a la'anta shi ba a mai bore wa yara ashabul hadith aljum'ata wal eidain wa ghayrahuma min as-salawati khalfa kulli imamin muslimin barran kana aw fajira wa yarawna al-jihad wa yarawna jihad al-kafarati ma'ahum wa in kanu jawaratan fajara wa yarawna ad-du'a lahum bis-salahi wat-tawfiq was-salah وبسط العدل في الرعية ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف ويرون قتال الفئة الباغية قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل أهل الحديث سنا غنم معنا سنا دا عقيدر تشيوا ana yin sallar juma'a da idi biyu da wasunsu daga cikin salloli a bayan shugaba in dai shugaban nan musulmi ai ka'idar da annabi ya ba sahabbai a hadisin hudhaifa cewa yi ma aqamu fikum as-sala sun ce afala nunabidhuhum bis-sayf yace la ma aqamu fikum as-sala in dai shugaba musulmi ne to dole a mai biyayya sai dai ba za a mai biyayya cikin saban Allah ba ba za a mai biyayya cikin saban Allah ba amma duk abin da yayi umarni dole za a yi mushi biyayya to ahli sunna wal jama'a suna ganin halaccin ko wajibcin yin sallah bayan shugaba a yanzu sai ka ci ai ba shugaban ke limancin ba a shikenan ai tunda ya bada dama ku bude masallaci ku yi sallah shikenan amma in yace ba za a yi idi ba sai a gurin shi to dole nan za a je a yi sallah kun fahimci wannan ko in dai musulmi ne kuma sannan suna ganin wajibcin yin jihadi a bayan shugaba ba a jihadi sai da umarnin shugaba sai da sai da shugaba yin jihadi a bayan shugaba a yaƙi arna su waɗannan shugabannin wa in kanu jawaratan fajara ko da sun kasance azzalumai ne masu saban Allah wa yarawna du'a lahum bisalah tunda dama ai ba mala'iku bane za su saba ma Allah kuma annabi ya bada labarin za a yi shugabanni masu zalunci lokacin Hajjaj fa ka duba Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi ana cewa ya kashe sama da mutum 18 ciki har da sahabbai wasu bayan Allah suka zo gurin sayyiduna Abdullah bin Umar suka ce mai zalincin Hajjaju ya ishe mu ka ba mu dama mu mai bore mu fita mu je mu zanga zanga mu waye sai ce yo me kuka gani la ya'ti zamanun illa wallazi ba'dahu huwa sharrun minhu yace haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam duk zamanin da za a yi sai kaga gwanda shi da wanda zai biyo bayan shi yanzu kaga Najeriya duk shugaban da ya jagoranci zagin shi ake sai bayan babu shi sai a ce Allah sarki wani ashewa na mutumin kirki ne na fata an gane to bakinmu ke bata shugabannin inda addu'a muke musu ta shirya in ka mai shi shugaba yana da garkuwa shi annabi ya ce al-imamu junnatun yujtannu min wara'i shugaba wata garkuwa ce da ake fakewa a bayansa ko da shi din mutumin banza ne wannan rigar da ya riga ya daura wannan matsayin da ya riga ya hau kai ya sa dole a mai biyayya shi yasa ya ce wa sam'i wa ta'a walau abdun habashi ko da bawa baki dan habasha a riwayar muslim ya ce ka anna ala ra'sihi zabiba kai ka ce kanshi an jera busasshen inabi ne saboda gashin ya ci kurkuɗe alamar cewa ba dan babban gida bane ranar da ya zama shugaba a mai biyayya in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da ka ai musu addu'a ta gyaruwa wa tawfiqi was salah wa basdil adli fi ra'iyya ai musu addu'ar Allah ya ba su damar wanzar da adalci a cikin talakawansu wala ya raunar khuruja alaihim bisayf ahlus sunna ba sa ganin halaccin ai fito na fito da shugabanni da makami irin yanda boko haram suke ba daukan makami akan shugaba wa in ra'aw minhum al'udula 'anil 'adli koda sun ga cewa shugabannin sun kauce daga adalci ilal jawri sun koma ga zalunci wal haifi da cuta wa yarawna qitalal fi'atal baghiya suna ganin ya halatta a yaƙi wato waɗanda suke sun yi tawaye wanda suka yi ma shugabanni bore hatta tarji'a ila ta'atil imam al-adil har su dawo zuwa ga yin biyayya ga shugaba wanda yake mai adalci wannan shine aqida ta ahlus sunnati wal jamaa mawqifuhum iza as-sahaba me mawqifin ahlus sunna dangane da sahabbai wa yarawna al-kaffa amma shajara bayna ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa tatheer al-alsinati an dhikri ma yatadammanu ayban lahu wa naqsan fihim sahaba ahlus sunna suna ganin cewa wajibi ne a kame daga ambatan abin da ya gudana a tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam na rashin fahimtar juna suna tsarkake harsan su daga ambatan abin da zai iya kumsar aibanta wani daga cikin sahabbai ko kuma rage darajar ɗaya daga cikin sahabbai daga in kaga ana bayani akan abin da ya faru a siffin ko a jamal ko a ainihin wato a wani yaƙi ko wani rashin jituwa da aka samu tsakanin talha da azubair da aisha da kuma ɓangaren saiduna ali ana faɗa ne don a warware shubuha da ƙarairayin makaryata da suka sa a ciki wannan ya sa su ibn al-arabi abubakar al-maliki al-andalusi rahimahullah ya rubuta al-awasim min al-qawasim dan ya bayyana ga rumors ɗin da aka yada ga abubuwan da aka faɗa na ƙarya da sharri akan annabi sallallahu alaihi wa ala akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi sallama amma kuma ga abin da yake shine gaskiya shine hakika amma asali ba a ambatan aibun su saboda annabi sallallahu alaihi sallama ya ce idza dhukira ashabi fa amsiku idan an ambaci sahabbai na ku kame ku ja bakin ku ku shiru idza dhukira alqadru fa amsiku wa idza dhukira ashabi fa amsiku wa idza dhukira an-nujumu fa amsiku kaga ya hada su da taurari da me da kaddara kaga in ka cika kutsawa cikin kaddara tabewa zindiki zaka zama to hakan nan cikin sahabbai in kai ta binciken to wai wake da gaskiya ne a yakin jamal waye bai da gaskiya a yaki kaza me ya faru a kaza to karshe in ba sa'a ba shedan sai ya ma shigo shigo ba zurfi ka koma aibanta wani sahabi shi ko wannan rikicin da suka yi a tsakanin su faqatiluhum minhum wa qatiluhum lahum wa kilahuma fil hashr marhuman su suna tare da juna yanzu haka suna aljanna da izinin Allah dukkan su sahabbai ibnu hazm yace ana fadin al-asharatul mubashsharuna da su ainihin su su barira da sau da su wa yake da suna ukasha da sauransu dan su an musu albishiri na daban da aljanna amma dukkan sahabbai yan aljanna yace wa kullan wa'ada Allahul husna ya ce la yastawi minkum ma anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار تكن سيان الجنة تسوسنا تنع الجنة كيكم ذاك هلك أكنس duk abin da suka yi da wanda yake shine ya ijtihadi ya kuskure da wanda ya ijtihadi ya yi daidai duka an gafarta musu an fahimci wannan ai duk wani laifi da sahabi ya yi kafin ya bar duniya sai da Allah ya ce ya yafe mushi لقد تاب الله عن عن النبي والمهاجرين والذين والانصار كو الذين اتبعوك في سا في, في ساعه العسره الله يتي يا يافي musu to kai kuma me naka shiga shara ba shanu to saboda haka a sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ana kamewa daga ambatan abin da ya faru a tsakaninsu sai in da nufin bayyana gaskiya ne da nufin bayyana gaskiya umar ibn abdulaziz al-khalifatul adil an ce mai me za ka ce game da abin da ya faru tsakanin sayyiduna ali da aisha da abin da ya faru tsakanin sayyiduna ali da sayyiduna muawiya sai ya faɗi wata magana mai tsada ya ce ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kal'uyun wa salamatul uyun allah tumassa bil banan ya ce sabon annabi kamar ido ne in kana son idanka ya zauna lafiya kakka dinga sa hannu kana sosa shi kai ne za ka cutu to ba su za su cutu ba kai ne za ka cutu tasu ta yi kyau an gani laha ma kasabat walakum ma kasabtum kai kai kokari kai aiki na kwarai kawai wala tusaluna amma kanu yaf'alun kai ba za a ma tambaya kan abin da aka yi a yakin jamal ko a yakin siffin ba an fahimci wannan ko malam yake cewa wa yarawna tarahuma ala jami'ihim alusunna suna ganin wajibcin nema ma dukkan sahabbai gafara da rahma kuma yace walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wal muwalati li kafatihim da goyen bayan dukkan su kaga nan martani ne ga bangarori guda biyu shi'a da nasiba shi'a suna goyen bayan ahlul baiti suna la'antar sahabbai su kuma nasiba suna goyon bayan sahabbai suna la'antar ahlul baiti to da shi'a da nasiba dukkan su halakakku ne domin faka annama alun nabiyyi wa sahbuhu ruhun yadummu jami'aha jasadani fi'atani aqduhuma shari'atu ahmadin bidami wa nafsi dhanika alfi'atani fi'atani salikatani fi subulil huda wa huma lidini muhammadin jabalani daga dukkan su suna kan tafarki madaidaici dukkan suka goyi bayansu wa kadhalika yarawna ta'zima qadri azwajihi radiyallahu anhunna wa du'a ilahunna alusunna suna ganin wajibcin girmama matan annabi sallallahu alaihi wasallam da yi musu addu'a har Allah ya kira su uwayen mu'minai amma wani shi bai da abin zagi sai na Aisha shi bai yadda ma uwar shi bace saboda shi ba mu'mini ba cikin ash-shari'a ta al-Imam al-Ajuri aka ce mana na Aisha ga wani can ya ce lastu laki lasti lahu bi ummi lasti lahu bi ummi ke ba mahaifiyar shi bace sai tace ma kuntu li ali da mithlahu daman ta ya zan haifi irin wannan tace ni uwa ce ga mu'minai inji Allah annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum tace to ai ba a dole tunda shi ba mu'mini bane ya zai in zama mamashi wa ma'rifati fadlihinna da sanin falalarsu wal iqrari bi annahunna ummahatul mu'minina da nassi ne fa na alkur'ani amma da yake shi dan shi'a bai san darajar qur'ani Allah ka kare mu 26 dukhulul jannati bi fadlillahi wa rahmatihi shiga aljanna fa da falala Allah ne da rahamarsa falalar Allah ce ai jiya mun yi bayani ko inda annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya ga dama zai kwasa ya kai aljanna ai ba za a bar su Abu Talib a wuta ba abun falalar Allah ce ويعتقدون ويشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة وإن كان عمل عمله حسنا وعبادته أخلص العبادات وطاعته أزكى الطاعات وطريقه, وطريقه مرتضى إلا أن يتفضل الله عليه فيوجبها بمنه وفضله إذ عمل الخير الذي عمله لم يتيسر له إلا بتيسير الله عز اسمه فلو لم ييسره له لم يتيسر ولو لم يهده لفعله لم يهد له أبدا بجهده وجد وجده بجهده وجده malai yace mutum ba yanda za a yi wato ainihin a aqida ta ahli sunna suna shaida cewa ba wani wanda zai samu damar shiga aljanna ko da aikin shi ya zamanto mai kyau ibadar shi mafi tatuwa mafi ingantuwa hanyar shi yardajjiya yayi duk abin da zai yi na aiki na kwarai wallahi baya shiga aljanna sai da ganin daman Allah sai da falala da rahma da tausayin Allah domin ai da Allah bai ga dama ba da bai datar da shi zuwa ga aiki na kwarai din ba da bai shiryatar da shi din ba ba zai taba kasancewa ya samu yin aiki na kwarai da kokarin shi da iyawar shi ba sai da ganin daman Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake maimaita waƙen nan na ibnu rawaha wallahi laula Allah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa'anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama illa qaina inda Allah ya ga dama kana can indiya kai ma kana bautar saniya ko kana bautar kaho a kudancin Najeriya amma Allah ya yoka musulmi ahli sunna salafi babu wani arziki da ya wuce wannan da ka shafa ka ji baka da ko kwabo ka leƙa account ɗinka babu ko sisi sai ka tuna kai musulmi ne fa biha wa ni'mat قال الله عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء بعدن فللر الله da rahama shi da yayi akan ku ba ba wanda zai tsarkaka daga cikin ku har abada sai dai Allah ta'ala shine yake tsarkake wanda ya ga dama wa qala mukhbiran an ahli aljanna yana bada labarin yan aljanna me za su faɗa wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah shi tauhidi ba ranar daina shi ha aljanna sai su ce godiya ta tabbata ga Allah da ya shiryatar da mu ya datar da mu zuwa ga wannan falala da jin daɗin ba za mu taɓa kaiwa ga wannan matsayin ba ba don Allah ya shiryatar da mu to haka halin annabawa da mutanen kirki yake annabi Sulaiman lokacin da gadan nan ya zo na malikatu saba ai Allah ya gode mawa falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur a gurin inda wani ne sai alfahari ya ce musu sulaimanu wasa ne to ba a ma'alla haka kuma to sai ya jingina falalar zuwa ga Allah domin wal khairu kulluhu bi yadayka wash sharru laysa ilayka wa fi ayatin siwa 27 da kulli makhluqin ajal duk wata halitta tana da lokacin da Allah ya gindaya mata wa ya'taqiduna wa yashhaduna anna Allah azza wa jalla ajjala li kulli makhluqin ajala Allah subhanahu wata'ala ya sanya ajali ga kowace halitta wa anna nafsan lan tamuta illa bi idhnillahi kitaban muajjala wa idan qada ajalul mar'i falaysa illa al-maut da lokaci yayi dole sai mutuwa wa laysa lahu anhu fautun mutum bai da wato maguda bai da gurin tsira bai da ainihin abin da zai ya kubuce ma wannan kaddara qala Allahu azza wa jalla wa li kulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun kowace al'umma tana da lokacinta idan lokacinsu ya yi ba za a jinkirta musu na sa'a ɗaya ba ba za a gaggauta musu ba wa ƙala wa makana li nafsin an ta muta illa bi izinillah kitaban mu'ajjala ba wata rai da za ta mutu sai da izinin Allah littafi ne ko ƙaddara ce wadda take mai lokaci wa yashhaduna anna man mata aw qutila faqad inqada ajaluhu almusamma lahu suna shaidawa su ahlul hadisi ahlus sunnati wal athar cewa duk wanda ya mutu ko aka kashe shi to lokacin shi ya riga ya kare ne da Allah ya kaddara mushi qala Allahu azza wa jal qul law kuntum fi buyutikum labaraza alladhina kutiba alaihimul qatl ila madaji'ihim kaga ya ma wa'annan munafikan ko da kun kasance a cikin gidajenku waɗanda fa Allah ya ƙaddara za su mutu sai sun fito zuwa ga gurin da za a kashe sun sun kwanta sun mutu kawai tun da kaga sun mutu a gurin nan Allah ya za a kashe su munafukai ne suke cewa lau a ta'una ma qutilu da sun mana biyayya ai da basu je an kashe su a banza ba Allah ya ce ba daga nan take ba dama daga Allah ne wa qala aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda kuka kasance mutuwa sai ta riske ku koda kun kasance cikin manyan benaye manyan gidaje da aka karfafe su cikin bila ma mutuwa ai ta bi ta yi dauka duk inda kake mutuwa in ta zo ba wanda ya isa ya kubuce mata 28 waswasatu shayatin waswasin shaydanu ويتيقنون أن الله سبحانه خلق الشياطين يوسوس للآدمين Allah ya halicci shaidanu suna sanya wasuwasi ga ɗan adam kamar yadda ahlus sunna suke yaƙini akan haka wa yaqsiduna istizlalahum fayatarassaduna lahu suna ƙoƙarin batar da su suna nufin batar da su ne sai su dinga kafa musu suna dana musu tarko kala kala قال الله عز وجل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم kuma lalle shaidanu suna wahayi wa abokanan tafiyar su dan su dinga jayayya da ku wa in ata'tumuhum innakum lamushrikun har in kuka yi musu biyayya cikin wasu wasan da suke sa muku lalle za ku zama mushriki Allah ka tsare mu yusallituhum ala man yasha'u wa ya'simu min kaidihim wa makrihim man yasha'u Allah yana ba maka shedanu dama akan wanda ya ga dama kuma yana kare wanda ya ga dama daga kaidin su da makircin su wanda shi da kanshi shedan kun san shedan ba wai bai san Allah bane kawai ta kadaranci lokacin da ya alƙawarin sai ya halakar da ƴaƴan annabi Adam cewa illa manittaba cewa yimi wato ainihin illa ibadaka minhumul mukhlasin Allah ce inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawi Allah ka tsare mu Allah ka sa ba ma cikin wanda shedan zai ja zuwa jahannam قال الله عز وجل واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا الله يتي واستفزز من استطعت منهم ka wawantar da wanda ka ga dama ka samu iko daga cikinsu ko ka batar da wanda ka samu iko daga cikinsu bi sautika da sautinka shine duk wani sauti da za a yi amfani da shi wanda ya saba mawa kira na alkur'ani kira na sunna ibnu abbasin ya fassara shi da ainihin cewa kullu da'in da'a ila ma'asiya wasu sun fassara da allahu shine abin da ya shafi sharholiya wasu sun fassara da alghina'u shine waƙe-waƙe wasu sun fassara da wasuwasi ma'ana da wasuwasin ka wanda duk sun shiga ciki wa ajliba alaihim bi khailika kuma kana iya jawo su da waɗanda suke shedaninka da ke saman dawaki bi khailika ya'ani waɗanda suke fursan wa rajulika da wanda suke tafiya a ƙasa ma'ana da duk abin da kaga dama dan shedan yana da waɗanda suke goya mai baya daga cikin shedanun mutane da na aljanu wa sharikuhum fil amwali wal auladi wa iduhum kai tarayya da su cikin wato ainihin dukiyoyinsu da ƴaƴayensu kuma kai ta musu alƙawarin ka na ƙarya wa ma ya'iduhum shaytanu illa ghurura musharakar shaidan cikin dukiya da ‘ya'ya shi ne yanzu abinci in za ka can baka yi bismillah ba da shi za ku ci ko me za ka yi na dukiyarka in baka bi tsarin Allah ba da shaidan za ku yi haka cikin ‘ya'ya mutum ya kusanci iyalin shi bai yi addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba tare da shaidan za su haka akwai ‘ya'yan shaidanu da yawa ba a sani ba ya zama mutane suka yi musu ragon suna amma ‘ya'yan na shaidanu ne inna ibadi laysa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila Allah ya ce mai bayina baka da iko akan su ubangijinka ya isa ya zama mai kulawa ya isa ya zama mai karewa Allah ka kare wa qala innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun inma sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu iko da damar shedan tana kan waɗanda suke jibinta shi suke yarda da shi suke bin wasu wasan shi da rudanin shi da batarwar shi ne ubangiji Allah ta'ala ya kare mu za mu dakata haka bayan an yi sallah sai mu dasa insha Allah karamakumullah kuna nan ne ko faɗin ya zo to da ba insha Allah barakallahu fiku